الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba ɗaya ga watan jima'a da ra'ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tamanin da tara za mu tashi darasi na casa'in daidai a cikin wannan littafi mai albarka alwaji fi zikirin sunna wal kitabil aziz a shafi na ɗari uku da saba'in da biyu muna cikin kitabun nika inda za mu tashi wato al'ilahu malam zai magana akan abin da ya shafi ilahi kun ga a baya satin da ya wuce mun yi magana akan saɓani idan ya tsananta to ko shakka babu idan ya tsananta har aka je wannan gabas ta ƙarshe da ya faɗa ijra'in ƙarshe to akwai wani hukunci da zai kuma biyo baya wanda idan wannan ya biyo baya ko shakka babu ka sa akwai wasu abubuwa da suka faru a baya to yi da alai ta ila'i shi ila'i yana dawabi guda biyu kamar yadda malamin fiqh suke faɗa ya kamata mu bi su dabi na farko shine an yakuna min zawjin yasihu talaqu wanda zai yi ila'in ya zanto miji ne da ya idan ya saki sakin ya inganta yayi misali ya zanto matar da ke dai kawai inda zai sake da ra'a ce to ya inganta fa ya kasa domin miji matar da ba wani ne ya sakan masa ba shine na farko sannan na biyu Allah ya kuna ajidan anil juma'a wannan sharɗan suna da kyau mu kiyaye kada ya kasance ya gajiya wajen biya mata buƙatar aure dama ya kasa shi ne zo yi na ido wani noke na aiko rufe koga da farawo dama don baya iya mata komai ko zai zo yi na bonono kenan sannan na uku shine an ya kuna alhalifu billahi aw bismin min asma'ihi aw sifatihi min sifatin min sifatihi shine na uku ya ramto rantsuwa da ya ba ilahi ai rantsuwa kenan mutum ya rantse ba zai taki iyalinsa ba ya rantse cewa shi ba ruwan da ita wallahi ba zai kuma neman ta ba wani daga cikin sharaɗan aure ya akwai alwaɗa saduwa aure to sai yi wannan to da ya tashi rantsuwa to rantsuwar da zanto da Allah aka yi ko da tufa daga cikin sufofin Allah inda a ce mai wajen rantsuwar da ya rantse da wani abu wanda bai halatta a rantse da shi ba kai da suka zabiji na farko ba kenan yawwa na hudu an yi haliba Allah ya jami'aha aksara min arba'ati ashhur ya rantse da cewa ba zai tare da ita ba sama da wata hudu wannan shine babit na farko da yake nuna mutum yayi ilahi yayi rantsuwar rashin saduwa da iyali bara an maimaita na farko an ya kuna min zaujin ya sihu talaku ya kasance wanda ya ilahi nan daga miji ne da ya inganta sakinsa ya inganta na biyu Allah ya kuna ajizan alal jima'a kada ya kasance ya gajiya ga barin yin jima'i ba zai iya ba ko innini ne ko bai da lafiya misali na uku an ya kuna alhalifu billahi aw bismin min wato min asma'i aw sifatin min sifati idan ki rantsuwa da yi rantsuwa da suna daga cikin sunayen Allah ko ta tuba da tubo daga tubobin Allah madaukakin sarki na hudu an ya halifa Allah ya jami'a aksara min arba'ati ashhuri ya rantse cewa ba zai sadu da ita ba sama da wata hudu idan kasa da wata hudu ne a yayin zai kira da wannan dama kamar yadda muka biya ko wa hadu hubun nabil mazaji akwai wannan a horo dama kun ga zabidi na farko ya kunshi abubuwa da hudu nan zabidi na biyu shine yu'addilu al-mu'li arba'ata ajurin fa imma an yabi'a aw yudallika wa illa dallaka anhu al-hakim wanda ya yi ilahi za a dinkirta masa an gane ko yau za a jinkirta mata tsawon wata hudu fa in ma an ya fi'a ko dai ya cika wata hudunsa au ya tsallika ko kuma ya sake ta idan ko bai sake ta ba illa tsallaka anhu al-hakim alƙali zai sake ta domin wata hudu ne da ba ka'idar da aka baki yadda ya zuwa a Qur'ani to wannan shine gabar da muke so a kiyaye kafin mu shiga karatu kai tsaye to shine malai yace mana yanzu al'ila rantsuwa ta abin da ya jabi wato saki ta rashin saduwa kai abuwan rantsuwar da take abu rashin saduwa wa idza halafa rajulu kafin nan karatu mai shiga idan mutum ya rantsi cewa Allah ya da zauje da ba zai ƙara saduwa da matarsa ba sai rantsi ba zai ƙara saduwa da iyalinsa ba muddatan muddatan tsawon wani lokaci dunal arba'ati ashhuri kasada wata hudu kasada wata hudu wata ɗaya ko biyu ko uku to sai malai yace fal aula abin da yafi shine an yukaffira an yamini inda yayi rantsuwa to yayi kafarar rantsuwa da yi wa ya da'a ha ya cigaba da saduwa da iyalinsa sai rantsa wallahi ba zan ƙara saduwa da ke tsawon wata ɗaya to abin da ya ba shari'a shine yayi hakuri domin akwai cutarwa yayi azumi ya take ta liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin annabi alaihi salatu wasallam man halafa ala yamini duk wanda ya rantsuwa a wuta a wuta wata wato rantsuwa irin ta kafara fara'a gairaha khairan minha sai ga koma bayan ta tafi alkhairi ya rantse cewa wallahi ba zan kuma zuwa gidanka ba kaga wannan ai wani abu ne zuwa kuma gidan alkhairi ne saboda ne saboda sada zumunci ne kuma za a samu lada da yawa to shine yake cewa to idan hakan ta faru sai ne kaga sai aka ce kai wato kai ka je kai wannan abin saboda akwai alkhairi ne yawa sai mutum ya kafara sai ya kafara azumi uku yan tauyayi azumi uku tufafantar da miskinai guda goma a cikin to sai ce fara a gaira a gaira mina faliyatin labi huwa khairun to zai kiwo abin da ya fi alkhairi wal yukaffir an yamini sai kafarar rantsuwarsa to wannan hadisin kalle shi da kyau kamar yana ba da kofa cewa idan mutum ya rantsuwa akan wani abu yanzu yana da zafi ko dai fara yin kafara sannan ya azumi ko misali ya yi kafara kai ko dai fara yin abun sannan ya kafara ko kuma ya kafara ya yi abun kamar an baki zafi a wannan hadisin ma nuna yayi cewa yayi wato baliyatin ladhi ya fara yin abun ba ka ce wallahi ba kuma zuwa gidanku ba to sai kaga zuwan ya ba alkhairi domin akwai yanke zumunci a a gurin rashin zuwa to kawai sai ka je bayan ka je kuma sai ka zo kai kafara haka hadisin ya nuna to mu je mu je ya ko har wannan hukuncin har wannan fa in lam yukaffir fa alaiha sabr idan dai da kai wata hudu bai ki yin kafara ya ki yadda to hakuri za ta yi kawai ita matar dole ta yi hakuri sai ta shan kanwa da da lemon zaki hatta yanqadi al-ajal har sai wannan lokacin da ya ɗauka ya ƙare allabi sama wanda ya ambata domin kila ma ilahi ana mai jinin mutum zai ce kwana goma ashirin talatin arba'in hamsin wata biyu wata uku wata hudu duk ana faɗa shi abin da ya shafi a ilahi faƙadi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam domin annabi alaihi salatu wa salam ya yi ilahi min nisa'ihi da matansa kun ji fa annabi alaihi salatu wasalam ya yi wa matansa ilahi shine ya rantsi ba zai sadu da su ba wa kanatin fankat wa kana wa kanatin fakat rijluhu to kuma a lokacin ya hau kan wata taguwa kafarsa ta gobe sai ta kumbura shine in fankat gurdewa kenan kafa ta gurde kuma in kafa ta gurde da zulogin har kumburi guri yake ko yawwa to saboda haka fa aqama fi majribatin lahu sai annabi alaihi salatu wasallam ya hawo wani dakin bini nasa shine mashruba wani dakin bini nasa ya zauna a nan tsawon tis'an wa ashirina kwana ashirin da tara dama ya ran zuwa ya ce wallahi ba zai ƙara saduwa da zuwa tsawon wata ɗaya sun manazala bayan kwana ashirin da tara sai annabi ya sauko daga kan wannan ɗakin faƙalu ya rasulallah sai suka ce ya ma'aikin allah alaita shaharar bawa allah kai da kai rantsuwa kace wata ɗaya me kuma ya dawo da kai dan kaga kamar yadda rana ya take faɗa sun kai matakin da ba saboda wato zaman makoki da suka fada annabi baya gidan har wasu daga cikin matan zana suke da gawayi ya ce wata daya sai a zana yau baya nan sai a zana biyu uku hudu kowace kamar an musu mutuwa saboda duk ran da nana ya ce duk ran da annabi alaihi salatu wassalam ya shigo gida kowa zai haushewa a ita murna idan ya fita ko sai gidan ya yi shiru shi ne abin da muke faɗa so ake in ka dawo gidanka ƴaƴan ka turka murna ai annajuwa ba in ka dawo kamar an yi mutuwa ba idan duk wanda ya sake iyalinsa a haka ce da shi to ko shakka babu gaskiya da mantakewa sai da iyalinsa akwai yara so ake idan ka dawo in ma ballantana ka yi tafiya ka yi tafiya musamman kana da ƙananan yara su za su ware hotonka eh wata ila an zama manya da sau da bambanci da sun yi wayo amma idan da ƙananan yara za su bada hoto ina ba da wannan misali duk wanda kana da babur ko mota za ka iya dawowa yan ka kana da ƙananan yara yan shekara hudu biyar ba ta zo ba wallahi akwai kushin ba a kanka sosai kuwa domin in fita kai a daidai wannan gabar akwai lokacin da akwai daidai lokacin da wato za ka ga gaba ɗaya za su shiru amma da ka dawo ɗan ɗan ƙarami shekara hudu biyar shi zai da gudu ya rike ka saboda yana murna ko da wayancan manyan sun manyanta to ya kamata a duba kaga annabi alaihi salatu wasalam na na aisha tace da zarar ya shigo sai gidan ya dau murna kuma kowace zai ta rika murna to sai da suka kai matakin da zanawa suke da gawai amma ya kwana ɗaya har kwana ishirin da tara suna cikin wani yanayi ya yi musu ila'i to ai kuwa da annabi alaihi salatu wasalam ya zako sai suka ce a alaihi da shahara an yi wata ɗaya wata ɗaya fa kace fa kana bai ce a shaharu tisin wa ishiruna yace burai wa Allah to ai wata kwana 29 ne ko 30 haka wata ruwaya ta nuna 29 ko 30 to da haka wannan watan kuma 29 yayi ai take kenan kuma wata ɗaya da gida ba kwanaki ya faɗa ba shi za ka wayar da ake faɗa za mu zo nan gaba mu ji wanda zai yi kafara azumin kafara wanda tsotsi ya hau Allah ya kiyaye shi ne yana so ya more zai yi fara daga farkon wata kamar ka ga yau ga watan ba da hula to zai fara azumi jiya in Allah ya taimake shi da ya je karje zai zama mai jirin da tara ne ya mutu yawwa amma in zai yi da yau wanda ya fara azumin kafara daga yau ya yi tsir ko baya sai ya yi tsir sai dai misali sai watan a ai ba nan dai wata ba babu tunda bai fara farkon wata wuji ke sai ya yi tsince ba rukusa amma in ya fara farkon wata zai iya samun sauki ya yi kwana hamsin da takwas ko da tara Allah ya ce dan ka san larura ce babba kam larura ce ba ba wai abu ne na jin daɗi ba to sai ce fagala abu amma idan halafa Allah ya da'aha abadan amma idan mutum ya rantse cewa ba zai ƙara saduwa da iyalinsa ba har abada aw muddatan ko tsawon wani lokaci da yake tazidu ala arba'ati ashhuri da ya haura wata hudu da wata hudu da ya rufe ba zai ƙara saduwa da ita ba ya faɗi wannan ya rantse yace har abada sai yake ko kuma ya zoce wallahi ba zan ƙara saduwa da ke ba har sai an shekara fa in kabbara to sai ma ne yake idan yayi kabbara wa ada ila wadaiha bayan yayi kabbara ya dawo kuma ya ci gaba da saduwa da ita to sai yace shikenan wa illan tazara bihi hatta tamziya arba'ati ashuri wa in ko ba haka ba in tazara bihi wato za ta ta sauraron sa ne ta jira shi hatta tamziya arba'atu ashuri a sai ta gama wata hudunta in matsalabatu bi wadiha au dalakiha sannan sai a neme shi da cewa yaje ya sadu da ita ko kuma ya sake ta shine kaida ko dai koma saduwa da ita ko ya sake ta mun fada kuma a wannan babin din na farko ko kuwa alkali ya sake ta da kansa shine amfanin alkali shi alkali ya fi karfin kowa sai ya sake ta kawai ce to shi ya sake ta ƙwarai kuwa to sai ya ce saboda liƙaunihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki lillazina yuquluna min nisa'ihim hakika wannan cewa matan su ilahi shine rantsuwar rashin saduwa da su tsawon wani lokaci tarabbuta arba'ati ashhuri to idan suka yi musu ilahi za a jira ne har tsawon wata hudu da ba ka ga tambayar da sai da umar yau na na harfa kenan cewa kwana nawa mace take iya hakuri da namiji ina na ga tace mace mai kunya wata hudu mai kunya za ta iya hakuri ta jure don bambancin sha'awar za tana da sha'awar ko tana da ita mai karfi za ta iya hakuri har tsawon wannan lokacin to shine ya zo yi doka ya ce duk wanda zai tafi yaki in ya zan zai haura wata hudu to ka faɗi sunansa a cire shi daga listin ko zai wani balaguro ko wani fatauci in ku ka sake ka wuce wannan ba da consent din matarka ba in ka kai ƙara to alƙali yana da ikon ya raba auren sai dai in ta yarda akwai matar da ga mijinta ya bata ya tafi ya bata ba a ganki ba shekara biyar shi da tana jira ko ba komai tana jarce kuma ba komai da wannan ruwanta to sai Allah madaukakin sarki yace fa in fa'u idan sun cika sun dawo kan abin da ake neman su da shi kenan fa inna Allah ghafurur rahim to Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai amma wa in azamu talaka idan kuwa sun kulla niyya al'azmu shine fa karshen niyya domin matakai ne guda biyar ake kawowa to al'azmu shine niyya ta karshe ka gaba kawai zartarwa za ka to idan ya riga ya kulla niyya na saki fa inna allaha samiun alim to idan ji Allah mai ji ne alimun kuma masani ne yawa Allah ya san me kake nufi a zuciyarka in sakin ta zaka yi Allah ya sani amma ba sakin ta zaka yi ba Allah ya sani da ko wanda yana da wannan kamar wanda naga wani yana wani yana tambaya jiya yana cewa wai wai mutum ne yake da mata hudu matan da hudu ce kuma yana zuwa gurin wata zanzu kai ma ka zama ta tana hanya ke ko ba ka bane matan sa hudu yana zuwa gurin wata zanzu to wallahi wata ce a hanya saboda kirin sai wa biyar domin ba zai auri ta biyar ba annabi annabi da Umar radiyallahu anhu ma to kaga anan idan akwai wanda yawa ilahi ko kuma wanda yake musgunawa tun daga nan za ta ja ta samu labari za ta ja jinin jikin ta farai kuwa domin akwai wanda za ga ana wanda gidan kamar za ta yayyan buta kal mu'allaka to zai ce an nabi bin Umar annabi annabi da Umar radiyallahu anhu ma kana yaqulu fil ilahi na biyu bararren bawan abdullahi dan umar kenan yace ya kasance yana faɗa dangane da rantsuwa da kin saduwa allazi sammallahu ta'ala wanda Allah madaukakin sarki ya ambace ta cewa la yahillu li ahadin baya halatta ga wani ba'dal ajali an gane ko bayan wannan lokacin da aka sa illa an yumsika bil ma'ruf sai dai ya rike matarsa bil ma'ruf ta hanyar da shari'a ta yadda aw ya azima bi talaq ko kuma yi niyyar saki kawai kama amara Allah azza wa jalla abai da Allah madaukakin sarki yayi umarni abinda ake magana a nan da mutum ya bar mata a wannan yanayin gwari sake ta dan akwai wanda za ga ya san hanyar da ake musguna wa mace ya san to ita zai je ta musguna mata in ya san tana da sana'a tana neman ɗari da kwabo to so yake ka fanci kanta ya sani kuma matansa uku dawa ko hudu ba zai dawo ba irin wannan maganin su shine alkali alkali shi yake bibiya ya gano ni matsala to daga nan fa za ka gane kuran ka kai ba ai gaba da gaban ta ko aljani ya taka wuta to wannan shine kun ga abin da ake kira da wato ilahi ku je ma da ya ga mana yace azhar sai kuma jihari shi kuma yana da zabidi guda ɗaya ne kun ga wancan biyu muka faɗa shine ma da yace yasihu ziharu mimman yasihu talaqu yawa ya halatta a yi zihari wanda duk wanda wato ya halatta ya inganta ya zaki to ya idan yin zihari zihari ya inganta wala ya da'u qabla takfir to shi kuma a nan kun ga ilahi ba ba ba da wannan jaradin ba sai ce ba zai sadu da mata ba kafin yayi kafara a zihari ba zai sadu da matan ba kafin yayi kafara wal kafaratu ala tartibi kuma sai yayi kafara ajir wato kaida ta shine ajire kamar da aka kawo kamar da zamu biya dole sai a rasa daya za a yi daya kamar da wasu ke bawo kansu zafi kawai ala tartibi in babu wannan ai wannan in ba wannan ai wannan shine abin da yake ni wannan shine zabidin zihari bara mu ji to gashi wa man qala li zawjatihi duk wanda yake wa matarsa anti alayya kazari ummi kun san dalilin da ya janyo da suke zahari idan mutum yana so ya musgura ba ta su sai sai sai ya faɗi wannan saboda ya haramta ta har abada a garin a jahiliya haka ce yi shi ne dalilin dan mutum ya haramta matarsa har abada ba shi ba ita sai ya ce an ce alayya ka zari ummi ke a guri na ka bar bayan mahaifiyata ce sai ya kwatanta ta amma abin da yake nufi da wannan da abin da ya shafi saduwa da aure sai ya zo kwatanta matarsa ba wai kawai mutum ya ce wallahi kuna kama da maman mu ba shi ake nufi ba don wasu na ɗauka cewa kama ako da za ka auro din kai kamar sai da maman naku misali ba ba haka ake nufi ba wannan ma'anar da wannan niyyar ita ake magana shi za malamai suke ilhaƙin duk wanda ka gaya wa in dai muharrama ce ba za ka aure ta ba ita ba ta shiga cikin zihari in dai muharrama ka yanzu kamar hori mata alaikum ko umma hatu kuma bana su kuma akawatu kuma amma su kuma kala su kuma duka wayannan ai ba aure a tsakanin ko da za a baku a duniya ku kadai to sai zo amma da niyyar abin da ya shafi saduwa shi yake nufi dan da yawa za ga kawai ana kawo wannan kalmar a wuce da niyyar abin da ya shafi saduwa da shi ake fa huwa muzahir to duk wanda yayi wannan sunan sa muzahir wanda yayi jihadi duk wanda yayi kwatanta matarsa da babarsa ta abin da ya shafi bayanta da saduwa ya kai kasan bayan mahaifiyarka in dai ba goyo ba goya ka da kai kuma lokacin da goya kama kana da yi ne ka sani to ka kwatanta wannan shine ai da wani hukunci da wata dattijuwa ce kamar yadda a cikin dalilan da ake faɗa cewa idan matsala ta faru tsakaninka da matarka in kana so abin ya tafi daidai karka saki ka fara janyo iyayenta da yan uwanta domin daga nan mun yi wannan magana da ku a baya al'amari girma bai idan ka yarda da wani ko abokai ko wani wanda kai gamsu da shi kwara ka janyo shi ya zo a yi sarbin matsala domin ka sake wayancan bangarorin suka shiga za su sai bangare da ya faɗa dole kowa nasa zai baki an gane ku to lokacin da ta zo red handed ta kama mijinta da ƴarta to zo nake ba ku misali wanda mai hankali to a yau matakin na biyu shine idan abin ya yi yiwa to kar ka gaya mahaifinka kai ko ita matar kar ta gaya mahaifiyarta ko mahaifinta gwara ka gaya wa tata ko naka in ka auro bai gidan da tije ake so ka je da ba in kai wannan sun yadda duk ɗayan ku to za ga domin problem ɗin ɗanta ka gaya mata ko problem ɗin ɗanta ba zai je ya faɗa ba kun gane hikimar ba zai yaɗa ba domin abin na ta yi ba ba ita ba ce ba zai yi ji ba shi ne hikima shi ba ko wannan kamar yadda aka bi wancan ijra'at din na ba ku wannan misali ne yawwa sai mutum ya ga zai fa'ida haka so nake ba ku misalin wata baiwa Allah da aka zo ta zo ta sanar da mijinta zai ta hanzar da yadda sai shiru abin yi mata biyu ta tafi da biyuwa ta gaya uwarta da ubanta sai ta samu wani malami muna muna harkokin da hawa da gida ta gaya masa ya yi shiru sai ya shaɗa ita uwarta na da rai ta ce yi ce to je kiki gaya mata me zai da kai wata biyu kin san hankalin sa kaza kaza kaza kaza hankalin da da yawa yake gudu ne kiki da gaskiya ya ta dauke ne ke to je ki ga wallahi da ta ji ta ga wa ta shiru ta ta ce to ya hu ki ce masa waya yana zuwa bai san me ba yana zuwa kawai sai ta tira kayan ta wurgantar kuma ta ce wallahi ni ba sai kayan ne ya rika kuka kace to ai ba bambanci tsakanin tsakka da ni yayi ta kuka har yau ba zindar da kuma daji ba sannan kuma ya shiga take yanzu ya zama yadda ka san wata baba in kage yadda yake binta ita ma ta kaga wannan shine hikima da dabara shikenan kuma ta kuma dama ita ba ta so a birin ya dole a waye wannan dabi'ar dama tana ɗan zargin wannan matsalar ta zaran da suka wa sai da hande ita yi wannan maganin nan hikima ke nan ta ga yanzu inda ta yi wani ta tafi yi wannan da jin ka visa guri ne ko za ka ji ana ɗauko visa kuma ƴar ba za ta auri ba ƴar sun gama matsalar da sun jefa mata ba ko ba haka bane yawwa to shi ka irin wa'annan hikimomi ko da yaushe wajibi ne ya zamto wanda yake bibiyar makaranta yana kokari yana danna da kwakwalwar idan matsala ta faru mutum ya nutsu ya Allah ya agaza wata Allah ya kiyaye eh qurbu sa'a kenan da iyayen maza ka ji suna zuwa tashi alkiyama ya matsu sai ka ji wani abu kamar wasa ko kamar wasan yara Allah ya kare ni to shine abin da yake wata harumu alaihi zaujatu to kaga matar da tara haramta a gare shi fala ya auha to tunda yayi mata zihari ko ba zai ƙara saduwa da ita ba wala yastamti'u minha bi shay'in ko zuwa roman da ake faɗa populate da zai da ita ba bare ba ba wannan can wasanni da waye kaza kaza ballan tana saduwa hatta yukaffira bima sammahu Allah fi kitabi hatta yayi kafara da abin da Allah ya faɗa a cikin littafin sa ai Allah ya yi magana a cikin alqur'ani to sai ya bi to bara mu ji shine wannan abin da muka faɗa a jira da Allah tartibi din yace walladina yuzahiruna min nisa'i waɗannan da suke wa matan su zihari mun san zihari ba sai mun faɗa ba yawa thumma ya'uduna lima qalu sannan su dawo kiribat daga abin da suka faɗa ya yi hari kuma yanzu ya zo yana da na sani sai ya dawo daga kan magana da ya faɗa ya Allah ya ce fa tahriru raqabati to yan ta wuyayi baiwa namiji ko mace bawa namiji ko baiwa ba kun ji abu na farko min qabli an yata ba sa tun kafin ya zo ya saduwa da ita kaida kenan kafin saduwa to sai ya zo yayi kafara kafara farko shine ya yanka baiwa ko bawa abin da ya zara ku ba a yawan kawo wannan saboda yanzu babu ɗaya kenan zalikum tu'adu nabi sai Allah ya ce wannan fa da shi mu ake muku wa'azi inji Allah wannan zaki ake muku wa'azi wallahu bima ta'maluna kabir Allah madaukakin sarki gwani ne kwararre ke ba da labari dangane da abubuwan da kuke aikatawa sai Allah ya ce fa man lam yaji to duk wanda bai samu ba kun ji sharadin wanda bai samu ne ba baiwa ko bawa to sai ce fa siyamu jahraini mutatabi'aini sai azumi na wata biyu a dire min qabli an yatamassa shi ma kafin ya yi tare da ita kun ji sharadi na biyu fa man lam yastati wanda bai samu ikon yin na farko da na biyu ba to sai Allah ya ce fa id'amu 60 miskina sai ya ciyar da talakawa miskinai guda 60 sai Allah ya ce zalika li tu'minu billahi wa rasuli wannan kuwa an yi muku haka ne don ku yi imani da Allah madaukakin sarki da manzansa wa tilka hududullah wane mutum wa'anda abubuwan da aka lissafo guda uku ɗan tabaiwa da azumin wata biyu da siyar da miskinai sittin dokokin Allah iyakoki ne da Allah ya yi sa layi ya ja cewa kada wanda ya tsallaka walil kafirin azabun alim la haula wato qur'ani yana da gaji musamman kana tadabburin sa za ga aya ka haddace ta amma wallahi kana fi jiya da daki ne sai kaga tana baka wasu fa'idodi to sai ka duba abin da Allah ya kare shi zai ce walil kafirin azabun alim abin nufi shine wanda ya ketare wayan tantin yayi kafirci duk wanda suke kafirai kuwa azaba mai radadi ta tabbata a kansu to sai malai yake an kuwaila ga sababin nuzul an kuwaila da bawo yake cewa hauli haulatu sai a ce kuwaila sai ya ce hauli ba ruwan zarbi Allah anhu ya huta kawai ya huta sai ya ce hauli binti malik bin sa'alaba an karbo da kuwaila yar malik ya sa'alaba tace zahara minni zawji autu bin salih wannan fa dan uwan ubaidu bin salih ya kamata ku kiyaye dan uwan zane shi iki tace mijina Audu ibn Salih Audu wannan sunan da wahala ni ba ta ujin sa Audu abin nabi ba a cikin mutanen mu a wai da wani ya ba zan ji ba ga shi kai yanzu kaji to za mu je muna jiran ka kasa amma kuma kaga magana da kai malami zai iya sai dai wai da wancan ai kaga tabi'i ne sai dai ba ki bane sunan zai hau zai hau ta jirin da ne eh zai hau Anas Kunai ko Hassan Hussein a ba ainihin bane bare kuwa bare da ka kara fito da shi ba ainihin bace uwaidul qarni uwaidu hamza eh amma kuma duba wani ba ba shakka ne kewa ba na kokonto a kai uwaisu hamza eh amma dai dan ya tsima inna kalbu yawa za ka kuma duba tunda kaga wata ila tunda ya faɗa haka shi a zuciyarsa abin da ya rike kenan cewa ainihin to ni kuma ba na shakka gaskiya uwaisu uwaisu kalmi hamza to sai yace yake take cewa mijina Ausu ibn Sabit yayi min jihadi fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ashku ilayhi wane mutum naje gurin annabi alaihi salatu wa salam na kai makara na kai makuka ku ji ba wa rasulullahi sallallahu a lokacin fita manyanta ta girma kuma suna da yaya sosai da shi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yujadilu ni fihi annabi alayhi salatu wasalam yana muhawara yana jayayya shine mujadala dama ana kira suratul mujadala ko suratul muhawara duk malaman tafsiri sun zaba ko dai suratul mujadala mujadala shine jayayya ka faɗa a faɗa muhawara kuma daga al-hiwar ne tattaunawa tattaunawa shine muhawara shine wani malami yake da wani littafi adabul hiwar yana da kyau sosai littafin adabul shiwa wai da daban tattaunawa in za ku tattauna da mutum ya ya kamata zai a koya ba a boko ba shi da communication skill ko eh jinjini za ta amsa take akwai su to sai yace a wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujadilu nabi annabi alaihi salatu wasallam yana jayayya da ni bihi akan sha'anin autu shi ne abin da ake su duk wanda aka ba karar da ka zai mutumin kirki ne ka fara exoneration da ka ce anya wannan zai kaza wannan ba magana ba wai jahiliya irin ta mu da hausa ba a anya wallahi haka yayi ya rasulullah ko dai kaza ya ai kaza ne to wannan magana ake nufi ba wai ai kuma kamar can gurin ne da a yakin misali zan ba ku a yakin sun asulul hudaybiya eh kalmar da Zainab Umar ya faɗa na cewa kaza kun ga ai shi wannan abun da ne zo ya dame shi kuma a sai da ya rika yanka wato bayi da ya rika yin kara kuma yana ta naka cewa Allah ya yabe ba duk da ba annabin ya nuna ba ba zai biye ba Allah ba ya goyi bayansa amma sai da ya rika yanka dabbobi ya rika yanka dabbobi yana cewa Allah ya yabe masa saboda kawai ga annabi ya ce kaza shi ma ya ce kaza kuma alhali shawar da ya ba duka ubangiji ya goyi baya ma amma wallahi sai da ya zo ya rika kafara yana ta sadaka yana yanka raƙuma da shanu da waye yana ba da sadaka to Allah ya yabe masa saboda annabi ya faɗa ya faɗa ba ne mutum eh ta gaske kuwa to sai ce wa yaqulu yana cewa ittaqillaha kaji ita tsoron Allah idan mace ta kama karan mijinta wannan ɗabi'un dole ka ɗauke ta ba kai bi yadda za a yi ka rika ba mijin dariya har sai ka ji ta bakin sa Allah sai ka ji ta bakin sa yawa daga ji ta bakin sa kuma zaka gano bakin zara dan wani lokacin za ga akwai su da sentiment za ta rika faɗi iya na ta ra'ayin kawai to sai yace fa innahu ibnu ammi kundi sai annabi ya ce ki tsoron Allah dan babban gire auren zumunci ake dan babban shi ne ba fama barihtu hatta nazara alquran tace ban guje ba daga wannan gurin har da qur'ani ya sauka wannan surar ita ce sura ta ta nawa a jerin surori dari ina ji da uku ce ko a jerin surori dari da uku ta sauka ne tsakanin tsakankanin dama ai a tsakankanin tsakankanin suratul munafiqun da tahrim daga suratul munafiqun sai ita sai suratul tahrim a wajen sauka aka ba da tafsiri suke kawowa ita suratul mujadala ko mujadila to muji to kaji sai ce sai da wannan ayat ta sauka Allah yake karanta ni Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah ila al-fard zuwa gurin da aka farlanta abin kenan kage yanzu abin da malam yake so ya ga mana sai mun yi tafsirin ayoyin guda uku hakikanta ne Allah qaulan ladhi tujadiluka fi zawjiha Allah ya ji hakika mun ji maganar baiwa Allah nan da take jayayya da kai fi zawjiha akan sha'anin mijinta Allah ya ce wa tashtaki ila Allah tana kai tsara zuwa ga Allah sai Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma to Allah yana jin muhawarar ku shi zaka ji suratul muhawara Allah yana jin muhawarar ku tattaunawa ku da ba ka san cikin zabo sunan sura daga cikin sura ake zamu wata gaba kamar suratul gajir ai ka ga saboda wannan mu'minin yawwa sai ake suratul mu'min ita ba rajulun mu'minin yaktumu imanahu to sai ake suratul mu'min saboda shi to sai ce wa tattaki ila Allah tana kai kara zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawa ku inna Allah sami'un basir la hawla wala quwwata illa billah yace Allah mai ji ne basirun kuma mai gani kun ji abin da ta take da shi ko saboda magana ake ta magana ko yawa sannan wanda zai maganar tuna na ana kallon su gani ne da ji zai amfani a lokacin to sai Allah yake mai ji ne ko mai gani saboda haka duk wanda zai ji ya gani bai kai Allah ba yana jin su kuma yana ganin sai ce alladina yuzahiruna minkum min nisa'ihim duk wanda suke yin zihari daga cikin ku da matan su na cewa ma hunna ummahatin to ba iyayen su bane inji Allah matarka baba baba baka bace in ummahatuhum illa allahi waladnahum iyayensu su ne wanda suka haife su wanda ta tsuguna ta yana kuda ka ita ce mahaifiyarka sai Allah ya ce wa innahum la yaquluna munkara min al-qawli maganar da mutum yake cewa matar ta an ce kazari ummi alayya kazari ummi wannan maganar mummunar magana ce wa zura kuma ƙarya ce zunzuru ku duba kalmar da Allah ya faɗa cewa ƙarya ce zunzuru kace matarka babarka ƙarya kake zunzuru din ƙarya sai Allah wa ɗaukacin sarki ya ce wa inna Allah la afuwun gabur hasuna Allah wa sai Allah ya ce lallai fa ubangiji ba ɗaukacin sarki afuwun amma mai afuwa ne gabur ku duba ku ga dan Allah saboda kalmar ta shafi sahabi da aka zo aka yi magana cewa kai yayi amma fa yayi masa abuwa kuma yayi masa bara dan kan wani ya zo ya dauka ya ce autu min sabit bakan ya ba ko kamar yadda suke wa yawwa kamar yadda suke wa ɗan uhudu a cikin zuwa ali imran duk da Allah ya ce wal qad afa Allahu anhum wal qad afa ankum duk da ya faɗi wannan ba ya faɗi laifin zai ce amma da ya be muku amma sai a ɗauko a kuma zage shi da ita to duk inda aka soki sahabi ku duba ku gani in aya ta zo za ku ga sai Allah madaukakin sarki ya faɗa a ƙarshe ya yace wanda aka yi laifin yake na yace me ruwanka kai to sai yake ahuwun mai abuwa ne ga gurin kuma mai gafara an gafarta wa autin ibn sami idan ma za a dauka a zage shi da ita sai aya ta karshe ta kusan biyun karshe kai da ayoyi hudu ne sai ce walladina yuzahiruna min nisa'ihim wannan cewa matan su ita ce wanda muka biya a baya suke wa matan su zihari eh thumma ya'uduna lima qalu sannan su riba su dawo dangane da abin da suka faɗa yanzu suna takaici وتحرير رقبة من قبل أن يتماسا تلاقي أنت بيوا كوباوا كابن سادي دماتا ذلكم توعدون بي da wannan ake muku wa'azi Allah madaukakin sarki yace wallahu bima ta'maluna qadir lalle ubangiji madaukakin sarki gwani ne mai bada labari dan gani da abin da kuke aikatawa idan mutum ya je sadi da ita ta karfi ko ta tilas ko ta dabara ko ta wayo to Allah yana sane kuma zai bada labari da abin da kai don ba alƙali ba zai sani ba shugaba ba zai sani ba amir ba zai sani ba na wannan lokacin sai Allah yake ba man lam yajid duk wanda bai samu ba wa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli ayyata masa zai azumin wata biyu a jere kafin ya sadu da ita kafin ya taba ta fa man lam yastari fa ida amu 60 miskina wanda bai samu iko ba zai ciyar da miskinai guda 60 zalika tu'minu billahi wa rasuli hakan duk an muku ne don ku imani da Allah da manzansa sai Allah yake wa tilka hududullah wa'anna abubuwan guda uku duk iyakokin Allah ne wa tilka kafirina azabun alim lalle azaba mai radadi ta tabbata ga kafirai to kun ga yanzu ayoyin da malai yake bala shine ila al-ardi zuwa inda aka farlanta cewa ga abin da za a yi wajibi ne kai to mu je zuwa fa kana sai ce yu'tiku raqabata annabi yace to shikenan a ga ya bayyana wuyayi nan ne aiko qala ta ce la yajidu mata ta ce gaskiya bai da bai da baiwa ba bawa ba baiwa bai yasumu qala sai annabi ce bai yasumu ki haraini mutatabi'ai to yi azumin wata biyu a jere qala ta ce ya rasulullah ya ma kin Allah innahu shaykhun khabirun ma bihi min siyam kace tsoho da tukun ba ma ya iya azumi ba sai waye ki na na dugarin ba waye to kuma yanzu za a bashi tukin wanda baya iya girin da tara to shine annabi a kala sai annabi yace bal yu'am 60 miskinan to yace yadda miskinai guda 60 kala tace ma inda hu min shay'in yatasaddaqu bi tace wallahi ba shi da abin da zai bayar ba shi da komai bai wa Allah kala tace fa utiya ta'ata idin bi araqin fihi tamru ana haka sai aka zo annabi alaihi salatu wasalam da wani kwallo ko buhu duk za ka iya fassara ko matubi kwando ko buhu irin na kaba ko mazibi sai aka zo masa da shi a cikin da cike da dabino kuntu ya rasulullah nan ne ko sai nace ya ba ikin Allah fa inni wa'iduhu bi araqin akhar zan je maka masa da wani buhun daban kaga can ai da aka zo a ruwaya ɗaya ruwaya da ta nuna da aka zo sai annabi ya ce to gaji ni ki ba shi wannan buhu to shi ne ita matar ta ce to ni ma ina da buhu guda kwando ɗaya a gida zan taimaka masa bai wa Allah ta ce zan je ina da wani zan taimaka masa kala sai ya ce kada a hasanti annabi alaihi salatu wasallam ya ce to kin kyauta kuwa idza hadi fa adi'ni biha anhu 60 miskina tafi kiciyar masa da miskinai guda 60 warji'i ila ibn ammiki daga nan cikin ciyarwar to ki koma wa dan babban ki mijin ki kenan ki cigaba da harka kaga dai anan sai da aka ce ta je ta fara maka fara sannan ne sannan ta dawo mata kaga wanda yana nuna wanda yake na jinin wanda ya zama wani dole zai iya masa kenan ko idan aka zo wannan gaba shi za idan azumi ya zo ake dauka tsohon da ya kai matakin da shi ba ma ya ke abubuwan kaga a gidan ne za a dauna yi a rika siyar masa kawai shike kale yake wal araqu fi duna sa'a shike nan kuwa ko ma a mazubi ne ko kwando ne yake arak ne mazubin ya zamto ya kunshi kwano 60 shine arak kwando ko buhu ko mazubi ya zamto wanda ya kunshi amma kwano 60 idan na ka fi kg din nan ba za a ce ma arak ba yaren larabcin domin bai kunsa ba kwandon ba da bai kai wannan ba ba za a ce masa arak ba amma dai wanda ya kunsa ko kuma idan ka faɗa ka ce mai kwano kaza shi ke nan duk da buhu buhu ne akwai na sama bisa ko kuma sunan sa buhu yadda ake sa a wancan tak haka ake sa a wannan ma tak duk gaba ɗaya bambanci kawai kilo kilo kilogram ne yawwa ba komai amma sai a yi su bai wani urwa da bin zubair kana kana aisha na aisha tace tabarakal ladhi wasi'a sam'uhu kull shay'in wane mutum tace albarkatun ubangijin da wato jin sa yayi walwasi kowanne irin abu sun yawaita tace inni la la'asma'u kalama hawla da binti sa'laba tace ni kam na kasance ina biyo zancen haula binti sa'aba sa'laba ina dan jin wai ba alayya ba zuwa amma wani zancen ba na ji saboda ba shi da tazara ga cikin kusa da annabi alaihi salatu wasallam da Aisha na gebi tace kaga irin maganar mata musamman musamman lokacin da aka yi biyu ana muhawara ai wani abu za ka ji ko ba da kai ake ba misali ina zaune a nan kuna ta magana a kan ba kowa kuma ko ku biyu kana faɗa ya faɗa duk yadda kuke hankali inda ya zama muhawara to zan tsinci wani abu ko da ba duka ba to saboda haka sai na Aisha tace ina jin wata magana wata tana kuyar mun wayya tattaki zawjaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace tace na ji wata tana kai karan mijinta ne zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam wayya ta kuli ya rasulullahi tace na ji a maganganun da take tana cewa akala shababi ya cinye kuruciya ta abin nufi tun auren budurwa da saurayi muke wa nakarat lahu badani tace cikin nan nawa shi ne zakar ƴaƴansa gaba ɗaya ƴaƴa wasu ba da suka ce sama da takwas ne da su ba su ta haifa masa eh gaba ɗaya shine in kuka je dan kasa shi ma za ku ga yayi wata magana da yake cewa nasarat lahu ai aktarat lahu al-aulad ta haifa ƴaƴa da yawa turidu annaha kanat shabatun jalidul aulada aulada indahu tun tana budurwa take haifa mai ƴaƴa yuqalu imra'atun nasur eh idan mace tana haihuwa ka aure ta sai auren saurayi da budurwa sai a ce imra'atun nasur ai kasiratul aulad ne yawan ƴaƴa ke an gane ku to saboda haka hatta idan kabirat sinni tace har sai da na girma shekaru na suka kai wanka da a waladi ba haramin ne tace na daina haihuwa shi ne kuma zai zo min zahari na ma daina haihuwa zai zo min zahari Allahumma inni ashku ilayka tace ya ubangiji ina ka ba tsara saboda a lokacin ba yi wayi ba sai ta ga kamar annabi goya wa mijinta baya yake Allah ina kawo ba tsara haka za ka yi hakuri ba wallahi wani lokacin za ka yi zuru za ka ba ta jinta ne muka gaya ma magana kuma iya gaskiyar da kenan sai ka daure to saboda haka Allahumma inni ashku ilayka Allah madaukakin sarki ina kama tsara shi ba ta zo tana gayawa in ci ga da dan take ban malami yanzu yace to me za mu je gurin Allah mu kika tawo yanzu nan guri to annabi tana ga yawar kuma tace Allahumma inni ashku ilayka fa ma bari hatta hatta nazala jibril ko jibril ko jibril duk sunan sa ne hakira ta zo da haka an gane ku saboda haka sai ne wato har sai da malaika jibril ya sauka bi haula'il ayat da waɗannan ayoyin a ɗaya ruwayar sai imamu bukari sai nuna ta ce tana ganin da ya fara wannan gumin ya rika ceto masa wanda in za a yi wa annabi wahayi yana ta ceto masa ce tana gani kamar yadda na dace ta faɗa a lokacin da aka yi mata ɗaki ko yawwa to me faru sai ayoyin nan suka sauka yanzu kamar ba sai mun koma fassara ba yawwa karshe ne Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tattaqi ila Allah zuwa ayata hudu wa man zahara min imra'atihi yawman duk wanda yayi wa matarsa jaharin yini au jaharan ko wata au na wa zalika ko makarantin haka fa qala zai ji anti alayya kazari ummi jaharan matal misali sai ce ce wato bayan ki kamar na mahaifiya ta ne na tsawon wata ɗaya misali fa huwa muzahiru shi ma jahari in barra yamini wala shi alai in ya kubuta da daga rantsuwarsa ba komai a gare shi wa ina saba qabla al-muddati idan ku zai yi tare da ita kafin lokacin allati samaha wanda ya ambata kuwa lazimatu kaffaratu jihar to kaffara jihari ba ta haushi an salamata bin sakhr al-bayabi qala kuntu imra'an astakthiru min an-nisa salamata bin sakhr yace ni mutum ne da nake wato astakthiru nisaa anan abin da yake nufi wato da nake da yawan mata kuma ina da sha'awar mata ina da yawan sha'awa ta mace la ara rajulan kana yusibu min zalika ma usibu yafi ba na jin akwai wani da yake da irin abin da nake da shi falamma da kala ramadana ita jira tunanin a cikin maza ma ba kowa ne yake da irin halittar da ta sha'awa ba da ramadana ya shigo sai kan da garki sai ya ce za har su min imra'ati wai dan kada kamar yadda za ku ga mala zuwa bai rayuwar fada cewa ba a so mataki ya auren kusa da ramadana ya rage saura wata ɗaya sati uku a ɗaura ba a wuri faɗa yake ta faɗa na so bara da wuri muna so mu je mu tsaya akan kan gabar an gane faɗa yake saboda wasu suna kare azumi kaji ɗaya biyu in ka kai wa Abdullahi ya tsawon um kaji zai ga yawa ba zai zo ba kuma ya ba faɗa sai wallahi ba zai zo ba shi ne ake so in zan samu ne ya zanto abubuwan da za a gana ta yi a sa aure wai dab da azumin nan ba burga ba ke wallahi gwara a bari bayan sallah da sati ɗaya sai a ɗaura amma da bai azumin nan ka tambaya ni na kawai wasu angwaye interview akwai matsaloli sun faɗa layin kosai to ai ba magana kosai mu muke mai in ba ka san layin kosai ba sai ka rika biyowa ka kai da rika yi ma daga gidansu ba ko ka rika biyowa don tsabar ruwa ka ka gidan kuma ko sai ka gidan zai tsakani da Allah amma zan gurin garin neman ko sai a samu matsala to bara mu ji dan mu kai zaura mun tijiya to muke mu je daidai gabar din gaba mu daya to shine yace a falamma da kala ramadan za harku min imraati hatta yansali kala ramadan da ramadan ya zo yace nayi zahari da matata na wata daya har ramadan ya fita sai mata zahari وبينما هي تحدثني ذات ليلة وترانا تنا zantar da ni muna hira a wani dare in ka shafali min hajjewun sai wani daga wani abu daga tsarin jikin da ya buɗe sun yadda ko bayan ko abin da ya kama da wannan fa wasabtu alaiha yace sai nayi tufa abin da sai na je na ce na sa na shafe ta fa waqa'tu ana ta da ita falamma asbahtu yayin da gari ya waye garautu ala qauli sai na waye gari ta gurin mutane na kuwa fa akbar to mu kabar sai na wasu labarin to ni ba na shiga matsala kunji kunji kunji wa kuntu lahu nati saluli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce ni bazan yace ni bazan iya zuwa tambaya annabi ba amma ku je ku tambayo mu wa kalu ji suka ce ma kunna na fa'al ta gaskiya mu ba za mu iya zuwa ba idan yunziru lahu fina kitaban sai ce to tunda haka ne ko Allah zai saukar da littafi a kanmu ku ji wani imani nasa yace ji ba za ji ba su ba za su yace to ya tabbatar Allah zai saukar da alqur'ani domin lokacin wahayi ne eh zaka je daji kai abu Allah ya saukar da aya cewa kaza da kaza ya faru aw yakunu fi nabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qawlan qawlu yace ko dai aya ta sauko yace ko kuma annabi ya magana akan mu ya tabbatar da haka kaga wannan imanin sa ya kai domin ya yadda annabi alaihi salatu wasallam ko dai qur'ani ya zo kan ko kuma ya magana da kansa malaika jibril yanzu sai yace fa yabqa alaina aruhu to yace sannan wato tsiraitin mu ya bayyana a gare shi kaga abin da suke boyewa to yanzu zai bayyana ga annabi alaihi salatu wasalam abin da suka boye masa yanzu ya bayyana walakin sawfa nusalli muka bi jariratika da sannu wato za mu miƙa ta bi jariratika da laifinka ko kuma a'a kai laifin da kuka kai da matarka idza anta bazkur sha'anaka li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda muke so da kai ka je da kanka ka ga yawa annabi alaihi salatu wasallam wato matsalarka kale yake fa karatu hatta jitu na fito bi na tafi gurin annabi alaihi salatu wasallam fa kabartu na kabara na ba annabi alaihi salatu wasallam labari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anta bidaka sai annabi yace haka kai fa qultu sai nace ana bi zaka yace ya rasulullah haka ne wa ha ana ya rasulullah yace ga ku ga ni kuma sabirun li hukmin lahi alayya zan hakuri da duk hukuncin da Allah ya yi duk hukuncin da Allah ya yi mun zan hakuri da shi tauba ina gurin ne to shine aka ce fa a cikin raqabatan kale yace fa a cikin raqabatan yace to ka yanta wuyayi kale yace kuntu wallazi ba ataka bil haqi ma asbahtu amliku illa raqabati hadin yace na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba ni da wani wuya an ba nawa ba an je zai yanta wuyayi dama wuyayi shine baiwa ko bawa yace wallahi ba ni da wani wuya an ba na waɗannan ba na jikina kale yake ba sun shahara ni mutu ta biya ne to ta buka azun wata biyu kale yake kul ya rasulullah yace sai nace ya ba kin Allah wa an da kala alayya ma da kala min al bala'i illa bi sum yace to ya rasulullah me ya jefa ni a cikin bala'in da na shiga ba azumin ba azumi ɗaya ne bai jefa ni a wannan bala'i kuma yanzu a ce in yi wata biyu ku duba ku ga ai wato ba wanda ya fi annabi zai zama da mutane shi za ya ce walau kun ta fadal galilul qalbi lam fadu min hawli fane mutum to sai yace kale yace fa tasaddaq aw ad'am sittina miskina yace to shi kenan ka je ka bada sadaka ko ka ciyar da miskinai guda 60 kale yace kun sai yace wallahi wa ataka bil haqqi na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya laqad wato bitna lailatana hadihi ma lana asha yace na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya na rantsi da Allah jiya ma da muka kwana ko abincin dare ba mutu ba ba abincin dare ba da dare kala da yace fa zahab ila sahibi sadaqati bani zuraiqin yace to je ka gurin wanda yake ajiye abincin bai mali na banu zuraiq je ka ce da fa kullahu ka ce da shi bal yadfa'aha ilayka ka ce na ce ba ka la haula wala quwwata illa wa da yan sittina miskinan to daga nan ka tiyar da wato sittin miskinai guda sittin wanda bi bi baqiyati ha sannan ragowa kai amfani da jiya gidan ba shi kenan ba ya fi kowa tsaye da koyi ai kowa da duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga su ba mai kyau da kayi ga kyauta ba da kwambato ba haka mala ali na manje wane mutum wane mutum da yake wa shahidu annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yurki lam yunkir alaihi ziharahu abin da yake abini shine annabi alaihi salatu wasallam bai mata inkarin ziharin da yayi ba a wannan lokacin na cewa wata daya kun gane da yake wa inna ma ankara masahu zawjatahu abin da annabi ya haramta masa kawai shine ya ya je tare da iyalin qabla al-ajali kafin lokacin hukumu magana ta gaske والزهار حكمت الزهار شيء حرام حرام لأن الله وصفه بأنه منكر من القول وزور domin Allah ya kirawo shi wato zancen da ba a so kuma zancen ƙarya wa an kar alal muzahir sannan an wato an yi wa wanda yake jari inkari alladina yuzahiruna minkum min nisa'in ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ba ɗaukakin sarki ya yabe mana muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon da maɗaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi abubuwan akwai takardar malami da muke alkawari za mu hauka kamar ai ai na rasa ta Oke, akwai wata tambaya a cikin masu ruwa na ganta amma ba za mu fara duba wata. yawwa wannan da sauran mutuna to abin da su don ba ta sannan na ji tana kan teori na ya ga rubutun larabci ne wannan cewa ya yi akara wa kalla menene ma'anar sunan Humaida to idan suna ne mai kyau to yaya zai zama da ha ko da ha daga godiya ne an gane ko shi ne Humaida godiya wato tasgirin wato hamida kenan hamida kuma ha'u tasgir ne daga alhamdu umayya kada to ka mu gani ai wajiyar ummu ya ce ina ji ya sai da gaba da lawa shafi na nawa gaba da lawa sannan abu mulaika ne zo a cikin allu'u wal marjan wai sunan mace ne ko na namiji na namiji ne wannan abu ba ka ce ba ummu ba ko mulaika din yake so ce idan mulaika din ne ai ya san shi ma ko dai zama unit ko ya zama sunan mace amma za a ga kuma ya ta ake sawa mulaika an gane ko gaba ta nawa jage ta nawa to ba ne ne na hudu na biyar wa amma al-khamisa wa salisa to ai ba za ka gani ba ungwar ke din duba na sai dina 365 da cikin da biyar to Allah ya dade bugu ne yawa shi daidai ne sai ce daga cikin wasiyar da ummu ya sai wa etta da za ta aure da ita ta biyar da ta shida guda goma ta faɗa da bako sai ta ce ta biyar da ta shida fa ta faqudu li waqti manamihi wa da'ani okay asalifatu wa rabi'a shine ko ta biyar da ta shida da ta shida fa ta faqudu li waqti manamihi ta rika bibiyar ta san lokacin baccin mijinta shine maganar da muka yi cewa wata da haka suna dora a wai za a ce sai wani ya dawo zai huta wai shi da tafi yana bacci da cewa wai tafi za mu yi magana kowa da za su ta yakin gidansa idan ya gamsu da irin wanda yake so ya yi sai ku yi amma wani kina gaya mar wata magana kin hana shi bacci kuma za ki sabbaba mata hanyoyin da cuta za ta kama rashin bacci ya yi matsala ne yawwa sun yi abin da nake ba nace ko ni a ra'ayina ɗabi'a ta duk maganar da za a yi da ba za so ka gaya mai ta kafin bacci ba abin da ya damu in gari ya waye gaya mu kafin dare na manta hikima kenan ba ga yin yanzu in kwanta da ita ba to idan ya ga mutu a haka yake tafiya da ɗabi'arsa shi kenan dan wanda za ga musamman wanda za a ƙara wa fiya cikin dare za a tafi a ce tafi munafikin Allah shi wannan kalmar mamaki da ke ba wai munafikin ba na Allah munafikin Allah tafi wani ba Allah muna harkar koyarwa da gefe abokinsa ne ba zai aure matarsa ta tafi wai take wai dama wani daga ki aure yace akan wanda take wai da Allah dan girman Allah aure zai saboda ta fara ganin in dai da gaske ne jama'a an zo kanta kenan to kaga sai an duba wannan wada ami da lokacin sai abincin sa akwai wanda in ya dawo idan ya sai ya dawo za a dora abincin ya ji ya gama shan wahala sai ya dawo za a dora fa inna tawaturan du'a domin bibiya a hawa na yuma idan ka take dawo takwas da rabi yake jin abin da zo jaran babu to wannan hauhawa za ku ga zai ta fada wani artificial fada zai kirkira to hauhawa yunwa kuwa sai aka ce me malhabatu sai ya tala naran da da lahab Allah bu shine harshen wuta wato kamar kullo shi aka kenan harshen wuta wuta ba ta kunna a gidan yunwa ba almajiri yace iya yunwa ba ta da hankali ba ta da shi shine malhabatu ko shakka babu ruruwa yake watan jisun naumi hana da gida bacci kuwa magdabatun sashi kuke kwarai kuwa idan ya zo bacci a kyale ke shine magdabatun sai ta ce na bakwai da na takwas su ne dama tambayoyi su kenan kwalin ikirasu bi malihi da kulawa take kirka kulawa masa da dukiya ba dai bane je dawo ya zo da rau an fasa plasma sai ya wallahi ya rani a to da matsala an fasa masa ko an karta mal abu a jikin mota a cikin gida ta gaba wallahi yaran nan ne suna wasa gaskiya ba kike da ba an yi mata aji ko ya sa fulawoyi an tsitsirge wai baki aka da an tire ko an zo an tarar da cikin bai duro ɗinsa ba an shiga an yi kai da shi wai yara ne suka shiga to kula masa da dukiya wal ir'a'u ala hakimihi da kulawa da alhashamu shine jam'in sa ahkam shine duk wanda yake fushi da fushinka wanda ya damu da kai shine wato danginka wanda suka damu da kai zai ko ai duni danginka wa iyalihi da iyalansa yaya idan an mutu an bar miji ko kuma an fita an bari wa milakul amri bil mali usul takliya wato mallakar al'amari dangane da dukiya ko shine wato kyakkyawan takdiri abun nufi mace ta rika kokarin yadda za a yi duk abin da misali idan kwano ɗaya za a yi amfani da shi ta ce kwano ɗaya ba ta ce kwano ɗaya da rabi yanzu ta an ɓata bar abinci a gida ba mai gida baya san wannan ko shakka babu duk yadda yake zan gida to za ki fita daga ransa wannan matsalolin za su zauna mar a zuciya wa bil iyali husnul tarbiyyah abin da yafi so a dukiya gida ya ga in ke kula mar da dukiya yadda yake so ku kamar shi wani ma fara ki ga sai waki ajiye kudin tasribi kaga akwai mace da ta zamu mutum kaza dan albashi ne kullun kaza ranan da yake ci ana yin alatin sai ji ya dauke ta suka je tare sai wujurin gaba ɗaya kudin sai ya wata mai gida za a siyo kaza yake dauke a kudin dauke ba bambar dauke a ciki ba kaza dauke a ciki manja ya kare dauke a ciki wallahi kafin sha biyar ga wata da sai man magana ba kaza yake dauke a ciki ciki yake ai ya kare tace ai ya kare yake to ai wannan kudin da yake gani shi yake ririgawa har wata ya zo wani kudin ya zo saboda haka sai ki sayar da zaki wallahi ba wani kudin ai matarka tana gane kima kan lokacin da kai tafiya bala wane mutum kawai ka bata kudin wallahi za ta gane ashe kaza ashe kaza to saboda haka lokacin da baka nan za ka za ka iya riyi da kudin amma yanzu da kanta wani lokacin ga kudin ba ma aka ce aje a biyu kaza sai ta aika ta ce kaza din ne kaza da shi gobe da shi kawai yana da kyau wani lokaci kawai in za a biyo abin ka bayar da ta biyo don ka koya mata darasi yawa to sai yace utul tadbir dangane da iyalin ko abin da take yake so ya gani shine ga ana kulawa da su idan makaranta za a kai yara uba yana so ya ga in bakwai direba biyu bakwai saura mun biyar yaran da ya zama dai wani credit yake ba shi a zuciya Allah ya zama dai kawai fita za a yi idan shi ya fita da shi bakwai saura mun biyar din nan kin gama girki kin gama komai to wani credit kike samu mai zaman kansa amma dai lokacin da za a yi maki ta kokarin ko a ce ma ba kaza ai ba kaza kullun sai kun makara to duk mai gida baya san irin wannan duk inda za a da yara in dai da yara ne to sai ta makaranta ku kullun a makaranta sai an gayyato ka yayanka kullun makaranta ko islamiyya ko boko a kana cikin matsala shine wannan bayani an gane to Allah ya dace da na'am eh an duba ruwansa a jahiliya ka gane sunan komai baka ga Abdul Uzza ba ba gunki ne zaka ce bawon gunkin nan Uzza ka bayyana saboda suna ne na jahiliya kuma ba musulmi bane ba ro ko kana sha'awar sunan ne to ba abin da ya ma zabi da sunan a ruwanka ne Allah ya dace da mu insha Allah ta'ala gobe ma akwai hariya ko yawwa akwai hariya insha Allah abubuwan da kuma fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah wa ɗaukakin sarki ya yabe mana muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa da shugaban da ɗaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon bunta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon gude mata wannan kaza wannan matsaloli da muke fama da su Allah ka yaye mana Allah ka ɗaukakin sarki ka shiga al'amuran mu idan da akwai wanda suke nema su je ko ka zama cikin tashi hankali da matsala Allah ka san su Allah kai mana magani Allah mu dauka cikin sarki ka zauna da kasar mu lafiya wannan matsaloli da suke da kuncin rayuwa da yake damu al'umma Allah ka yaye mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata akwai marasa lafiya da aka yi mana wato ishara da cewa ba su da lafiya alaji isa ta ina da jiwa da bibiye ce mana za a yi wa ƴar uwarsa aiki muna fatan na zai da an yi Allah ya za a yi a sa'a dukkan wanda yake da mara lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga da wani Allahumma kunna fi yadika ila ta'atik wa la tajina ila anfusina darbata ayn aw aqalla min dhalik sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.